وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كذب الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا لدنيه ويقولون سيغفر لنا وإن ياتهم عرض مثله ياخذوه ألم يوكب عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تاكلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نذيء أجر المصلحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان ذكر الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وبعد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ايو 16 ga watan ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana biyu. wanda zo daidai da 28 ga watan hudu 2021 gregorian calendar za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wani masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin nan ba har yanzu muna na cikin sura mai albarka a suratul a'raf muna kuma bayanai akan kisosin 'yan bani isra'ila da su da annabi musa alaihi salatu wassalam mun ga yadda suke yau su nan gobe su can da yadda allah maɗaukakin sarki alkawari cewa zai rika cekimitin ɗinsu jifa-jifa in ɓarnarsu ta yi yawa sau da duk inda suka zanna suka shari guri suka zauna yahudawa aikinsu kawai plotting ne against al'umman da suke tattare da su to idan abin ya yi yawa allah maɗaukakin sarki zai turo wanda zai zo ya farraka su ya watsa su ya walakanta su sai duniya ta ɗan zanna lafiya kafin su sake kari su sake taruwa allah maɗaukakin sarki yana cewa bismillahir rahmanir rahim wa qata'nahum fil ardi umaman mun yayyanka su wato kenan a ban kasa suka zama wato kenan al'umma al'umma anan Allah madaukakin sarki yana bada labarin cewa ya rarraba su a ban kasa wato kenan sun zama tawa'ifa wa firqa sun zama kungiya kungiya yanki yanki Allah mai ba su damar su taru a gu daya su kawwana kasa ba saboda fasadin su a ban kasa sai kaga Allah ya watsa su can wayansu su can wayansu can hakan nan ne ko zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina ya samu wato kenan wasu daga cikinsu akwai kabilu guda uku banu nadir da banu kainuka da banu kuraiza a nan su suka rayuwarsu sannan a kaibara akwai wasu gurup din su ma a falastin akwai wasu group din haka suke wato kenan a wasu wasu to Allah madaukakin sarki yayi hakan na kamar yake cewa kunna min ba'di li bani isra'ila skunu al-arda fa idza ja'a wa'd al-akhirati ji'na bikum lafifan to kaga wannan tana nuna cewa Allah madaukakin sarki kan ba su lokaci su zauna zuwan lokaci sannan daga ƙarshe kuma Allah madaukakin sarki ya kawo dalilin da zai zama ya rarraba su da ka Allah cewa katanahum mun yanka su fil ardi aban kasa umaman jama'a jama'a minhum salihuna wa minhum duna zalik cikin su ana iya samun salihan bayi ai ana iya samun mutanen nagari a cikin su kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa su sawa'an min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ala ayatil lahi ko ala al-layli wa hum yasjudun haka ne yawa ba su zama daidai ba a cikin ahli kitabi aka samu mutanen kirki wanda za su karanta ayoyin Allah ba da bakin take da daddare su kwana suna sallah da dai sauransu da haka yace minhum salihun cikin su akwai salihan bayi wa minhum duna zalika a cikin su kuma akwai wanda suke ba salihai ba kamar yadda Allah ba da bakin take yake cewa dangane da aljani yace wa anna minna salihuna wa minna duna zalika kuna da ra'ika kidadan aljanu suka ce cikin akwai salihai cikin makonar da suke kasa da wannan da aka mu ma jama'a ne daban-daban to su ma yahudawan hakan nan Allah ya ce wa balawnahum bil hasanati mun jarrabe su wato kenan da abubuwa wanda suke masu kyau wa sayyi'ati da abubuwa da suke munana malamai suka ce abin da ake nufi da alhasana shine arraha Allah ya ba su yalwa da samun wato kenan ni'ima da annashuwa wa shidda kuma sana Allah maɗaukakin sarki in an ce shidda kuma Allah maɗaukakin sarki ya koya jarrabe su da tsanani warragba da kuma wato kenan warragba ta warrahaba nan ce arraka wa shidda sauki da kuma tsanani arragbatu warrahaba shiga cikin wato kenan ni'ima da kuma shiga cikin firgici wani lokaci za a samu kwanciyar hankali wani lokaci kuma hankalin zai zama a neme shi a rasa ba ya kwantawa wal afiyatu wal bala sannan Allah madaukakin sarki ya jarrabe su da lafiya ya jarrabe su wato kenan da bala'i wannan kuma suna ce ta yayan adam Allah madaukakin sarki kan jarrabe ba yan bani Isra'ila kadai ba kowa Allah madaukakin sarki kan iya jarraba su wani lokaci ya zama yana cikin yalwa wani lokaci kuma ya zama a cikin kunci wani lokaci a cikin farin ciki wani lokaci wata kira a cikin bakin ciki da sauransu kamar yadda Allah ya jarabi sauran al'umma su ma 'yan bani isra'ila Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su amma me yasa irin wannan wato kiran jarrabawa take zuwa Allah maɗaukakin sarki ya ce la'allahum yarji'un la'allah ko sa dawo kan hanya 'yan bani isra'ila an musu wannan la'allah ko za su dawo wato kiran kan hanya saboda haka kenan duk lokacin da mutum ya gaishe a cikin yalwa to ya kaddara Allah madaukakin sarki yana jarraba sa ne a wannan lokacin ya kamata a ce ya dawo kan hanya ko kuma ya gaishe a cikin wani kunci da tsanani yawa sai tunanin cewa Allah Allah ne ya jarrabe shi da wannan sai ya zama a dalilin wannan din ya dawo kan hanya hakan nan ne amma suna su abin mamakin fakala fa min bani fakalfun warathul kitaba sai aka samu wasu masu mayewa a cikinsu suka zo suka maye bayansu suka zo suka gaji littafin da na barko suka rika ya ku zo na arda hadar adna sai ya zama kullum damuwansu shine wato kenan kokarin abin duniya wannan duniya wadda take kaskanciya malaman tafsiri suka ce akwai bambanci tsakanin khalfun da khalafun in an ce khalfu bisukunin lam wato kenan maimayewan ba mutumin kirki ba ne in an ce khalafu da fataha a kan lamu maimayewan wato kenan shi mutumin kirki ne ma'ana bayan yan bane isra'ila na farko da suka yayi da annabi musa sun bar duniya daga cikin yayayensu da zuriyarsu wa'insu sun zo sun mai amma na sai zo da khalfu ko wato kenan kaga kenan ba mutanen kirki ne suka zo suka abin nan ba bayan da mutanen kirki sun zo sun rike littafi sun yi ayyuka na gari gwargwadon irin yadda suka yi zamanin annabi musa alaihi salatu wasalam na bayansu da suka zo sai suka sai suka gaje su sai suka gaza kuma abin da wayancin suka yi shi yasa Allah madaukakin sarki ke kira su da suna khalaf annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a kowane al'umma ya akuzu min kulli ummatin ko min kulli karnin a kowane karni wa'anda za su zo su liki wannan ilimi na hadisi ya ce min kulle khalafin uduluhu sai ya ce khalafin kaga kenan masu maiwa salihai a kowane zamani wa'inda za su daki ilimin hadisi suna yada shi suna karantar da shi sai annabi sallallahu alaihi ya ce ba su suna khalafu bai ce khalfu ba saboda masu maiwa wannan gurbin mutanen kirki ne duk wanda suka dauki ilimin hadisi suna karantar da shi suna aiki da shi to wannan mutanen kirki ne su ne kuma adalan wannan lokacin duk da duyan da zamanin wato kenan ya kasance to saboda haka nan Allah madaukakin sarki zai ce fa khalafa bi ba'da mun khalfu wasu masu mayewa munana sai suka zo suka maye gurbin su akwai karin magana na laraba da suke cewa sakata alfan wa nadaga khalfan sakata alfan wa nadaga khalfan wa nadaga khalfan suna faɗan mutum idan mutum ya zama ya wato kenan ana ganin sa kamar mutumki mutumin kirki ne daga ba sai zo tafka tsiya to karin magana ne a larabci sai sai sakata alfan wato yayi shiru da bakin sa magana ɗari za a yi bai magana ba ko dubu za a yi magana amma da ya furta shi ke da sai ya kawo mummuniya an suna ta wannan magana zuwa ga asalinta zuwa ga ahmad bin qais wasu kuma suka an saki mai wasu kuma suka daso ta da almajirin ko sahibin abu hanifa abu yusuf wanda wata rana da na aka ci ga wani mutum ya zanna shiru ba ba ka ce karshe aka ce malam ba za ka yi magana ba sai ya ce ya na da magana sai ya ce zai yi tambaya mai aka ce mai tambayan ka sai ya ce mata yaftiru sa'im idan mutum ya azumi ya shi ya kamata ya sha ruwa za ka tafsa ba da gurubi shan simana bayan rana ta faɗi mana sai ce wa illam tagib illa ba da nisfin lai ya ce ko ranar ba ta faɗi ba sai bayan sha biyun dare fa hakan nan mutum zai to sai suka wasa dariya sai suka nasauta shi da wannan karin magana sakata alfan wani daga khalfan ma'ana abin da duk da shirin da ya yi nan maganar da ya kuma sai ta zama bata da bata da wani amfani to su ma wayannan sun zo su ba su da amfani abin da yake tabbatar mana da wannan shine Allah sai ya sifata su da cewa ya akuzuna arda hadal adna sun zo kawai abin da suka sani rariman abin duniya yake halal yake haram duniya kawai suke son wato kinan tana tarawa ai mana ya ta'atuna suna wato kenan kokarin ya ta'aduna a an bazal alhaqi wa nashrihi suna wato kenan kokarin a wajen neman gaskiya da kowa ya ta to suna kawowa abubuwan da suke wato kenan za su yi amfani da wannan abu za su yi amfani da addini su karɓi kuɗin mutane za su yi amfani da addini su karɓi rashawa za su yi amfani da addini su karɓi ya zama dai su ga su masu addini ne amma kuma kullum babu maganin sai halal ta zo musu yanzu addinin suka mai da shi hanyar samun abinci shi ne suka mai da shi wato kenan hanyar damfara su ne suka mai da shi hanyar yaudara wai su kuna an fi samun wai yu'adduna hu bitawa kuma za su sabo kuma idan sun yi saban suna ganin cewa ai za mu tuba ai za mu tuba ai za mu tuba ai za mu tuba duk ɓalla da ta wasu karɓa kawai ku yasta gifari da sunan addini duk amana da ta wasu kenan sai su ce za su karɓa in suna ba su ce za mu tuba Allah ce wa in yati min ardu mislu ya kuzuhu amma yanzu in sun karɓi wato kenan rashawa ko sun yi damfara da sunan addini suna cewa sun san ba daidai ba ne kuma suna cewa za su tuba sai yi gufaru lana ko za a gafarta mana to in wani lokaci kuma abin ya sake dawa ta wani hanyar ko za su karba kullum a cikin cin haram suke a da sunan addini kuma kullum cewa suke wa mutane za su tuba kuma kullum tsammanin suke wato kenan za su tuba to kaga babu lanan wato kenan tuba a gare su kaga Allah yake cewa in yatihim ardun misal misluhu go ya khuzuhu in wani abin duniya ya zo irin wannan kuma za ba za su taɓa da wato kenan samun natsuwa akan tabbata akan abin da yake halal wato kenan a gare su ba to shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya zarge su da wannan sai ya sa musu suna khalfu wato kenan ba khalafu ba sannan sai Allah madaukakin sarki yake cewa wai kullu sai faru lana za su rika cewa za a gafarta mana in wani ya zo kuma haram din za su sake kamawa Allah ce alimi kaza alaihi misaqul kitabi shin ba a yi alkawari da su bane a cikin littafin Allah da yake gaba gare su Allah ya kulu alallahi illal haq cewa kar su faɗi wata magana tsakaninsu da Allah sai ta gaskiya ai a cikin attaura da suke karantawa sun yi magana Allah maɗaukakin sarki ya hana mutum ya faɗi magana ba ya jingina ta da Allah maɗaukakin sarki ko a cikin alkur'ani gurare da yawa Allah maɗaukakin sarki ya hana mu wannan mutum ya kirkiri ƙarya ya ce Allah ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam ka jingina masa ƙarya aka ce ka tanadi matsayinka ko matsugunka a cikin wuta ballantana Allah madaukakin sarki shin a cikin littafin su ba ai haka bane babu wannan magana wadar rasu ma fihi shin ba su karance abinda wato kenan yake cikin sa bane ai sun karanta at-taura dalla dalla sun karanta lijila dalla dalla sun ga abubuwan da yake ciki ko ba su gani bane shi ne Allah cewa darasu ma fihi ko kuma malamai suka ce darasa yana nufin wato gina abin da ya lalace zaka ce in darasa albaitu ai afa ya lalace kenan ta haka wa darasu ma fihi sun lalata abin da yake cikin littafin Allah madaukakin sarki ga abin da yake ciki sun watsar da shi littafin ya zama bayi da wani amfani a gare su saboda ba sa neman gaskiya a cikin littafin ba sa kuma neman wato kina shirya a cikin littafin Allah ce wa darar akiratu lalle tabbas gidan lahira da za su yi haƙuri su neme shi mutum mai addini ya kamata a ce hankalinsa ya zama na neman gidan lahira ne dabararsa ta neman lahira ne hikimarsa ta neman lahira ne ra'ayinsa ta neman lahira ne inda za su yi haka to wannan khairun shi ya fi alkhairi a gare su musamman lallabi na yadda kuna da mutanen da suke jin tsoron Allah maɗaukakin sarki mutanen da suke da takawa ai mutanen da suka sa shamaki tsakaninsu da azabar Allah maɗaukakin sarki afala ya luna shin ba su da hankali ne nan da Allah ya ce wa daral akhiratu khairul lil ladina yattaquna gidan lahira ta fi da alkhairi ga masu tsoron Allah wanda ba su da tsoron Allah fa eh wanda ba su da tsoron Allah ba yace wadarul akhiratu ko khairul lil ladina yattaquna gidan lahira shi yafi alkhairi a masu takawa to wanda ba su da takawa fa eh sharru lil ladina la yattaquna shi yafi sharri ai ma'anan wannan to shine su nemi gidan lahira yafi musu alkhairi haka su ma alladina la yattaqun din yanzu su nemi gidan lahira ya fi masa alkhairi kamar ki dami ne da kowa da kowa cewa ai udlubu daral akhirati khairul lakum ku nemi gidan lahira in an ce ku nemi gidan lahira kuma ku nemi aljanna ke ne duk da cewa gidan lahira din akwai wuta akwai aljanna amma siyaqul kalam ya nuna cewa aljanna ake nufi dan haka neman aljanna ya fi musu alkhairi kuma suna malamai matsawan za su rika ɗiban halal da haram da sunan addini to kaga ba gidan lahira suke nema ba sai Allah madaukaki sai afala yaqiluna shin ko afala taqiluna kidabul lahu kenan dare kamar Allah madaukaki ne ake dabe da su musamman yahudawa da suke zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haka din ba su da hankali ba kwa hankalta ba in ya kamata a ce ku gano wannan tuntuni walazina yumassikuna bil kitabi wa'annan da suke rike suke rike da littafi wani littafi kenan anan at-taura yahudawan da suke rike da littafin Allah shine wato kenan at-taura suke aiki da shi shi littafin Allah din kenan shi at-taura suka bi ka'idodin sa ko walazina yamsukuna bil kitabi wa qamu salata suka kuma tsaye da sallah inna la nudiyu ajral muslimin tabbas duk mutanen da suke islahi ba za mu tozarta ladan su ranar lahira ba in an ce islahi shine mutanen da suke yin abin da yake kullun gyara ne kullun aikin alkhairi ne in dai barna ne ba su ba ba za su yi ba ba za su daure gindi a yi ta ba kullun iya kokarin su haka rayuwarsu za ta zo ta kare duk inda ka gan su a gurin alkhairi ne duk inda ka gan su harka ce ta addini duk inda ka gan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin mutanen da za su tsaya a karkashin al'arshin Allah ranar tashin alkiyama akwai mutanen da ce rajulani ta haba fillahi ita ma alaihi wa tafarraka alaihi mutane guda biyu da duk in ka ga su akan harkar addini ne in ka ga su rabu ma haka ne akan addini su taru su warugu su hadu su rabu gobe ma za su taru za su duk inda ka ga sun taru wani abu ne na alkhairi to wannan shi ake kiran sa al-islah shi kuma kishiyan fasadi barna duk lokacin da za a bata abu a bata abu ya zama wata gidan fasadi ne a lalata wannan a kashe wannan a zubar da jinin wannan a fasa shagon wannan a yaudaru wannan a zambaci wannan to wannan shi ne ake kira sauriyoyin alfasad to su ba su da hannu a cikin wayannan to su Allah madaukakin sarki yake cewa tabbas ranar lahira ba za mu tozata musu ladan su ba ayyukan su nan za su same shi cike Allah zai ba su ladan su cike ranar lahira shine wato kenan a gidan aljanna anan an keɓance sallah da ambato ba don sauran ba su da muhimmanci ba saboda ƙarin wato kenan muhimmanci a ga sallah din yace walladina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata wanda suka riki littafi a tauran da aka ba su kuma suka tsaye da sallah duk da cewa wannan kidabi ne ga yahudawa musamman na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma hukuncinsa yana jan bazansa kan al'ummar mu har yanzu mu ai muna da littafi ko balantana ma littafin mu ma yafi littafin su sannan sallar da muke yi kuma tafi irin tasu sallar don haka har kwanan gobe wannan zai yi masu kuna bil kitabi wa qamu salata ina na da biyu ajrul muslimin wanda suke rike da littafin Allah yanzu riko da littafin Allah fa yana nufin sai ka san littafin Allah din kaga kenan ana bukatan ka ƙara wani lokaci na musamman dan kokarin fahimtar alkur'ani ka kara wani lokaci na musamman a kanka don kokarin fahimtar alkur'ani saboda ka aiwatar da shi a aikace kada zama ana musulmin ana kafirun ko kuma ana la musulmin wa ba zai yi ka aiki da littafin ba sai ka san shi sadaka dole ne ba zai yi a ce kuma kullum kai baka da lokaci ba kana da lokacin da zaka je shago kana da lokacin da zaka je gona kana da lokacin da zaka je office amma wai lokacin da zaka zanna kai karanta alkur'ani ba karshe idan mutum ya zama yana da wannan ɗabi'a sai ya zama kuma lokacin da yake sallar ma fa zai zama takaitacce takaitacce mun sha magana cewa ko da sallar juma'a ake yi ga ka'idan da Allah madaukakin sarki ya bar mutane da za su samu lada aka ce mutane su zo farkon lokaci za a ba su lada kaza sannan duk wanda ya zo masallaci ya zauna yana jiran sallah hukuncinsa hukuncin mai sallah ne wai na ahadukum inna ahadukum fi salati ma damatin salatu hiya tabasu dayan ku yana cikin sallah matsawan sallah yake jira saboda ka ko minti 50 kai kana jiran liman da zaran ka zauna a cikin masallacin nan Allah zai ta rubuta maka kana ta sallah kana ta sallah ko a zaune kake sannan mala'iku suna maka addu'a suna cewa Allahumma ghafir lahu Allahumma rahamu Allahumma tub alaihi mala'ika fa yazo ya saka a gaba yana cewa Allah ka gafarta ma wannan Allah ka masa rahama Allah in ya tuba ka karbi tubarsa to hakan nan har sai liman ya zo a yi sallah in ka fita cikin sai su dakata amma ba za mu yi wani sai daidai lokacin da muka tabbatar liman ya shigo idan liman ya yi jinkiri minti biyar hankalin mutane sai to ai bata lokaci ai lokaci ya cika ai lokaci ya cika ai lokaci ya cika sallar nan kuma an ba da range ne range ne Allah madaukaki take ba da lokacin ta range ne bai ce karfe daya ba ko karfe 1 da rabi ko karfe 1 da minti 20 ko karfe 2 ko 2 da rabi ko 2 da minti 20 a'a aka ce daga zawali ko zuwa inuwar mutum ta yi duk mutumin da ya sallah a wannan lokacin yayi ranci amma maimakon mai hakuri sai zama kawai da zara ai karfe kaza ta ce a gwada da kabar sallah ko ko ko an yi sallah shikenan an tafi wayannan sun zo a makare sai shikenan sai su musu su bi su jam'i makararu sun tafi wayannan ma su zo su su masu su rabi wannan masu zo haka nan za a dinga yin jam'i makararru amma da an yi haƙuri na minti goma sha biyar sai kaga kowa da kowa ya tara cikin masallacin menene hikimar da yasa aka ce mi sallah a jam'i ai akwai wannan spirit din da ake so a imbibing a cikin zukatanmu
na wannan haɗin kan amma da mutum biyar sun taru sai su ce kawai a buga sallah kawai a lokaci ya karfe tsadan maza maza lokaci sai a buga a tafi gaskiya yana bukatar wato kinan mu yi abin ba za mu ba da lokaci a sallah ba ba za mu ba da lokaci na jinkiri ta ba Allah madaukakin sarki kuma ce allazina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata dana daga cikin iqamatus salata akwai yin hakuri da bata lokaci na musamman to wanda suka samu wannan daraja Allah madaukakin sarki ce inna la nabiyyu ajral muslihina tabbas masu islahi ba za mu wato kinan tozarta layukansu ba kana da tauna ladan su ba sannan islahin kansa game da muka bayani shine duk wani abin da zai kawo gyara shine ake kiransa islahi to mu ji azarama
وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون Allah madaukakin sarki ce wa izna taqanal jabala fawqahum ka tuna ya Muhammad lokacin da muka tumbuke dutse wato kenan birbishin su aina taqanal jabala wato kenan ay rafa'anahu mun dauka dutse Allah madaukakin sarki ya ba su at-taura ya ce su mun karanta a baya annabi Musa alayhi salatu wassalam Allah ya masa alkawari zai ba shi littafi amma ya azumi na kwana talatin ya azumi na kwana talatin din ya yi asoki aka ce ai to ana so ka zo da warin baki mai azumin ne da haka ka kara azumi na kwana goma ya kara azumi na kwana goma sannan ya tafi duru sina ya je gana da ubangiji ya yi magana da ubangiji Allah ya ba shi attara a allo ya ɗauko tiki tiki tiki ya dawo musu da shi ya zo ya same su a cikin wata barna ya yi kokari ya danne ya aka gama da wannan sannan bayan ya nutsu su ma sun nutsu ya zo ya karanta musu a taura Allah ya ba sauko mana da abin kuma gashi a cikinta akwai shiriya wato kenan ga masu tsoron Allah ya karanta musu dokoki ya karanta musu komai da komai suka ce kai wannan ta yi tsanani ya za mu yi mu ba za mu iya ba ba za mu iya bi ba ba za mu iya bi ba amma kaga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da aya ta yi tsanani me suka ce suka ce suka zo suka ce ya rasulullahi wannan aya ya zame mata ne ta ainawi sai ta za ku faɗa min kamar yadda ahlul kitabi suka faɗa wa annabi Musa samina wa sai suka ce a ba ba za mu faɗa haka ba amma dai ya za a yi sai ya ce to qulu sami'ina wa atana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir sai suka ce rabbana sami'ina wa atana Allah mun ji mun bi sabon annabi sallallahu alaihi wasallam kenan amma sabon annabi Musa alaihi salatu wasallam suka ce gaskiya su ba za su iya ba ba za ku iya ba eh wannan kuma bai faru ba face sai da kuma duk aka dawo da su gindin ɗore sina ɗin aka garanta musu kaca su ba za su iya ba ba za ku iya ba Allah faɗa ku gida kisa dutsen da girmansa ya fi dutsen hanyar baucin nan gigigigigigigi sai ɗagu sama sai musu inuwa kawai ka annan huzulatin ya zama kamar inuwa jira ake yi a sake a miƙe su gaba ɗaya sai zama daidai da iyaka faɗinsu duk inda kake to dutsen ya zai ya rufe har iyaka inda kake ana sako shi kifewa zai a kansu shi kenan su an riga an gama da da tarihin su shine Allah ya ce ka tuna Muhammad lokacin sallallahu alaihi wasallam lokacin da muka ciccibo wannan dutse din bakon musamman su ka annahu zulutun kaman ka kace wato kenan ga jimare ne kawai sai suka ga bu abu ya daga sama ya je ya rufe saman su wa zanu annahu waqihum bihim suka zata cewa lalle wannan zai fado tabbas in ya fado kuma nike su zai yi sai Allah ce musu ku zuma ta na ku kuwa ba mun ba ku a taura ba eh to ku rike ta da karfi ku rike ta kaga kamar tilasta musu ake su kuma sahabban Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ne ma suke a sako da wahayi ne ma suke a ce musu ga abin da za ku yi ne ma suke a musu wahayi amma su Allah ce ku zuma ta na ku ku rike abin da muka ba ku da shi din muka ba ku shi din nan bi kowatin da karfi waskuru ma fihi ku rika karanta abin da yake cikin sa ko na wa'azi da a kanku kuna gargadi a kanku la'allakum tattakun in kun yi haka takawa za ta shiga cikin zuciyanku in kun yi haka ana tsammanin za ku ji tsoron Allah in an yi haka za ku samu wato kenan rahamar ubangiji madaukakin sarki kaga sai kaman ana cusa musu da karfi yan wani Isra'ila kenan kaman ana danna su ana danna su da haka za su karba sabanin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam su ba ruwansu da zaran an sako da aya to albishir suke yi kuma take suke so su aikata ta wani sahabi ya zo ya ɗakinsa ya gida ya gina an kawo yanta ana sakawa a sama wani sahabi ya zo wucewa sai ce kai an saukar da wata sabuwar aya fa eh ya gare ce an saukar da ata amrullahi bala tastajiluhu al'amarin Allah ya bazo ku daina ma wani gaggawa ya ce ato tun al'amarin Allah zo ga fi kenan ya zo mai amanin gina daki ba dakin na ba gina shi ba kenan har rayuwarsa ta kare ga tashin kyama ya kusa sai ibada sallah sai ibada sallah sai jihadi to kaga su haka suke saboda haka akwai bambanci tsakanin wato kenan wahalar da annabi Musa alaihi salatu wasallam shi taurin kan yan bani Isra'ila to mu ji alrama
وإذا كذا ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلي شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبدلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون الله مرحبا تركيتي وإذا كذا ربك كتنا يا محمد wahayi ne ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam duk da labarin abin da ya faru a baya ake masa ya muhammad ka tuno ko iza ka zarabuka lokacin da ubangijinka ya rike alkawari min bani adama daga ƴaƴan annabi adam alaihi salatu wasalam min zuhurihim zuriyatahum ta wato kenan bayan zuriyarsu malaman tafsiri suka ce a lokacin da Allah madaukakin sarki ya halarci annabi adam alaihi salatu wasalam sai ya shafa bayansa saboda ka du iyaka mutanen da za a halitta a zuriyar annabi adamu suka bayyana a lokacin Allah madaukakin sarki ya yi musu alkawari tsakaninsa da shi da su dukan mu muna ciki ni ma yana ciki kai ma kana ciki kowa yana ke ma haka kowa yana ciki Allah ya ce alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba ma'ana jama'a ni ne ubangijinku zan kawo ku duniya in kun zo ku bauta min kun yadda da wannan kalubala muka ce eh haka ne mun yadda muka ce mun yadda to shine Allah madaukakin sarki yake bada wannan labari min zuhuri hidirahum wa ashhadahum ala anfusihim Allah yasa suka kafa shaida a kawukan su kowa ya shaida ni ne ubangijin ku eh kai ne ubangijin mu ni za ku bautawa kun zo duniya eh Allah kai za mu bautawa ko wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu wala muka ce eh duk haka ne shahida muka ce mun yi shaida akan wannan mun yarda da wannan a wannan riwaya aka ce da Allah madauki zaki shafi gadan bayan sa mutanen su aka kawo duzuriya annabi adam aka aje a gaban sa tukunna sannan har a cikin sa yana kyalla ido sai ya ga wani hasken fuskar sa yayi yawa sai ya ubangiji wannan waye aka ce dauda kenan annabi dauda alaihi salatu wassalam yace to daga cikin ƴaƴana masu masu abin masu salihai kenan shekaran sa nawa aka bashi zai yi a duniya Allah madaukakin sarki ce na bashi shi an rubuta masa shekara 60 ne yace Allah a ƙara masa 40 a cikin nawa shekarun in ji annabi Adam eh a ƙara masa 40 a ƙara masa 40 ya zama nawa 100 ran da annabi Adam iyaka rayuwarsa ta kare sai ga mala'ika mutuwa mai ka zo ya daukar rai bala a ina da sauran shekara arba'in a ce a ai ka ba wa ɗanka annabi dauda shekara arba'in yanzu kuma abin sai ce a shi gaskiya yana ne ko allah barau zai wala kada ahidna ila adama ko min kamar fanasiya mun yi alkawari da annabi adam a ɗauki shekarunsa arba'in abin annabi dauda ya manta kuma ya yi musu ya ce a shi ba a yi haka da shi ba ta haka ce jahada fa jahadat abna'ahu annabi adam ya yi musu da haka zuriyar sama shi yasa muke musu yanzu wa nasiya fa nasiyat abna'ahu annabi adam ya manta wannan alkawarin da ya yi da haka shi ya sa mu ma yanzu ‘ya'yansa muke da wata kinan abin da annabi adam bai musu ba ba za mu yi musu ba da bai manta ba ba za mu wata kinan manta ba to saboda haka allah madaukakin sarki kuma a cikin sanar ya ga mutanen da salihan bayi da wanda ba salihan bayi ba duka allah madaukakin sarki ya nuna masa duka allah madaukakin sarki wato kenan ya nuna masa qalu bala shahidna Allah ya ce to shikenan na yi haka ne na tara ku gaba daya na tara ku gaba daya saboda zan kawo ku duniya ku zo kowa zan bashi dama in na hadaina sabila in ma shakiran wa in ma kafura kowa zan bashi dama abin da yake so wanda ya ga dama ya bi hanyar Allah ya shukura wanda ya ga dama ya kibin Allah ya abin da ya ga dama amma zan tattaro ku kuma zan sake kama ku ko an ta kullu yawan kiyama ta saboda naka dan kar ranar tashin alkiyama idan kun je duniya ba ku yi abin kirki ba ku zo kuna cewa inna kunna an haza gafilin ya Allah mu fa mun rabka daga wannan mun manta da wannan alkawarin to yanzu ba zai ba zai amfani ba zai amfani a gare ku ba kar sai an zo ranar lahira ku ce ai kun manta da wannan kun rafkana au da gulu ko kuma ku zo kuna cewa inna ma shirka abauna ai ya ubangiji mu mun tashi mun ga iyayenmu suna shirka ne kaka kullum malamai suke ce mana mun ga iyaye suna yi ba hujja bane a'a abin daidai ne ko ba daidai bane yanzu muka karanta walladina yumsikuna bil kitabi wa qamu salata inna la nudhi'u ajra al muslihina saboda islahi ake in mun samu iyaye akai kuskure to bai kamata kuskuren mai ta tuntuɗa shi su sun yi kuskure mun mun yi kuskure ƴaƴan mu su kuskure jikokin su kuskure ai ta tafiya a haka a'a ba daidai bane sai mu dakatar da kuskuren daga nan su musu addu'a Allah ya yafe musu mu kuma sai mu gyara na baya mu kuma sai zo samu wato kenan gyara kira kai ce auto kulu inna ma shirka aba'una ko ku zo kuna ce min ai iyayen mu ne suka shirka min qablu kafin ma mu zo duniya wa kunna zuratan min ba'dihim mu kuma zuriya ne da muka zo bayan su ai wannan yana daga cikin abubuwan da mutanen makka suka ta kafa hujja da shi akan annabi sallallahu alaihi wasallam wajanna alaiha aba'ana ai haka muka samu iyayenmu wa inna ala asarihim la muqtadu mu kuma inda iyayenmu suka muka gada iyaye da kakannu ana yin hakan nan zamu yi dan haka ba za mu karbi abin nan ɗin ka to kaga Allah ya kafa hujja ranar lahira wanda ya zo ce wai ya bata saboda iyayensa sun bata ko ya zo samu ana yin haka iyaye da kakaru a garinsu kuskure ne amma bai gyara ba to wanda ba zai zama hujja ba karfa ku zo kuna cewa afa duhuli kuna bi mafa alal mubtiluna ya Allah madaukakin sarki zaka halaka mu da abin da mutane masu barna suka yi iyaye mu ne suka yi barna mu ba sani muka zo muka gina akan su ashe ba su kyauta ba yanzu Allah ka kama mu da laifin wa'ancan a Allah madaukakin sarki ya ba ku dama wanda take cike kiya wa kazalika Allah ya ce kamar hakan nan nufassilul ayati muke bayanin aya fasali fasali dalla dalla balo balo a fili wala allahun yarji'una ko sa gane wato kenan su dawo kan hanya su yan bani isra'ila yanzu wannan kidabin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi su kuma wato kenan sun zama sadifasin Allah ya ce kamar haka muke bayanin aya dalla dalla ko su yan bani isra'ila ko kuma a'a su zuriyan adam alaihi salatu wasallam wato kenan za su gane cewa hujja wato kenan na shiga ban dauka ba tafi da barawa ba kawai kai aiki mai kyau a duniya kai islahi shikenan amma an samu matsala to fa an samu matsala Allah ya kiyaye mu to mu je malam
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلك منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هويه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون Allahu akbar Allah madaukakin sarki ce watul alaihim ka karanta musu ya Muhammad kidabi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Muhammadu ka karanta musu sallallahu alaihi wa sallam me zan karanta musu na ba allazi atainahu ayatina labarin wannan mutumin da muka bashi ayoyin mu akwai wani mutum a cikin yan bani Isra'ila mun ɗaukaka shi mun mutunta shi mun daraja shi mun bashi ayoyi namu an ce bai taba daga hannu ya roki Allah ba face sai Allah ya ansa masa kuma an ce a gabansa ɗalibai suna rubutu ilimin da yake fada akalla za ka samu tawada guda dubu tawada tawada tawada ta rubutu kowace tawada ɗaya za ka samu mutum biyu ko uku a kanta yana fada yana imla'i suna rubutawa kullum aikinsa kenan babban malami ta kamu ba shi a mu mun mutunta shi mun karama shi amma me ya faru fansalaka minha sai su bule ala insilak kamar yadda macijiya take saba ta zare jikinta ta bar sabar a gurin to ayoyin da muka bashi muka rufa masa asiri da su sai su bule zare jikinsa sai ya bar ayoyin a gurin mun gane wannan don haka yana zare wannan ya bar ayoyin Allah ba zai aiki da su ba faɗahu shaidan sai shaidan ya bi shi shaidan sai ya sa shi a gaba ce ya karba kallahu mu ce kawai mutum ganin tafiya shi kenan yanzu in shaidan ya saka a gaba ka gafa baka da abin nan kenan da zarar ka ta ce eh mu je nan ne eh mu je nan ne in ma ga zaka kace akar ka kace nan ne hanya tunda shi kai ne a gabansa yanzu amma inda shi ne a gabanka yana tafiya ka tashi ka danna birki sai yayi nisan yawo ya gaba kuwa ko kuma da an zo wata kwana sai kai haka zille shi ya miƙe ko kuma masa na kala rawi Allah ya ji rai to saboda haka yanzu Allah ya ce fa adba'ahu shaytan shaydan shi yake bin sa yanzu kaga kenan dan adam in ya gawurta shaydan ba zai zo na bin sa in ya gawurta a wajen shaydanci shaydan zai zo na bin sa ba komai ne gawurta ba kuma kin Allah da kin gaskiya da kin ayoyin Allah madaukakin sarki shikenan shikenan in dan adam ya kafirce zai iya komai fasalaka minha fa adrahu shaytan fa kana min al-gawin da haka sai ya zama daga cikin halakakku da haka halaka wato kinan ta zo masa me yasa malaman tarihi suka ce Musa alaihi salatu wassalam da yan bani Isra'ila za su tafi jihadi a wani gari saboda ka sai yar sarkin garin ta je ta same malam ga annabi musa ba za su je garin mu yaƙi kama na addu'a Allah ya sa karsu abin sai ce annabi lahi wa ma'ahu almuminuna ne addu'a a annabin Allah tare da shi akwai muminai ba zai yiwu ba ta tafi ta dawo ta tafi ta dawo ta matsa masa ta nuna masa komai za a iya masa na duniya to daga ƙarshe shi kenan sai yarda zai yi saboda da zai addu'an nan yanzu kaga ya ajiye gaskiya kenan shi malami ne wannan manzan Allah ne a cikin manzannin ma'ulil azumi minar rusuli tare da shi muminai kuma jihadi za su je su aikin Allah maɗaukakin sarki sai musu addu'a akan su samu matsala ta haka kenan kaga ya ajiye yanzu gaskiya ta haka malamai suka ce da zai addu'a na sai addu'an yana yi wa kansu maimakon yi musu addu'a a sa annabi Musa sai yana yi wa kansu sai da aka mana ce kamar addu'a kuma kana addu'a a kanmu ana ja mana halaka sai ce haka ne eh ce to shikenan yanzu Allah ya la'ance ni babu abin da zai faru sai dai hila da haka sai ya koya musu hila wadda za a je a rusa annabi Musa alaihi salatu wasalam da ita yanzu kaga ya kasance daga cikin halakaku kenan ya ki gaskiya ya zo yana mummunan addu'a a annabin Allah da muminan da suke tare da shi sannan wannan ma bata ci ba yanzu an dode kofar an sa addu'ar tasa Allah ba zai sake rubar addu'ar sa ba ta haka sai aka koma makirci a ji ai sharri a Musa alaihi salatu wasalam da muminan da suke tare da shi saboda haka yanzu Allah ya ce fa kana min al-gawin sai kasance daga cikin wato kenan halakakku kalau shi ina Allah ya ce inda mun ga dama la rafa'nahu biha wallahi da mun ɗaukaka darajarsa da wannan ayoyin da muka bashi ayoyin da muka bashi nan tunda babban malami ne yana addu'a Allah yana ansawa take Allah zai ɗaukaka darajarsa a cikin aljanna mai abin nan da wannan ayoyin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi walakin nahu akala da ilal ardi amma abin mamaki sai ya nauye ya zuwa ga ƙasa sai ya bi abin duniya sai ya bi wato kenan ɗaukakar duniya ya bi abin da ya kamata a ce ya samu na duniya ya mance da gidan lahira akala da ilal ardi wattaba hawahu sai bi abinda zuciyarsa take so yanzu ga gaskiya da take gabansa kullum ita ke karantarwa mutane suna sauraron sa yanzu sai canja wannan sai ya zama abin da yake so zai yi sabanin abin da Allah madaukakin sarki yake so yayi ta haka ittaba hawahu sai zama ya bi son zuciyarsa Allah madaukakin sarki ya ce masalu ka masalul kalb yanzu misalin sa ya zama kamar misalin kare kamar misalin kare in ta hamil alaihi yalhas shi kare in ka kama shi ma ko za ka dake shi ko za ka masa menene baya da abin da zai maka sai dai fitar da harshe ta maka lallaga aw ta turku yalhas ko ka kyale shi ma babu abin da zai maka sai lallaga ya zare harshe ta yana ta wannan abin hakin yana haka haka haka aikin kare kenan ma'anan wannan shine in Allah madaukakin sarki ya bashi wata ayan da zai fahimta ba zai gane ba in dukiya Allah ya bashi yanzu ba zai gane ba in Allah kama shi da masifa ba zai gane ba kun san mutane haka suke akwai wanda ba sa ganewa jaraba da Allah ba da kuke zarke ba yake musu in Allah ya ba su wadata sai su tsammanin daukakar su ne sai su abun da suka ga dama wasu kan Allah ya sa musu cuta sai su tsammanin ba daga gurin Allah bane sai su koma shirka da kama kame wajen Allah madaukakin zai ba su talauci sai su dauka ba daga gurin Allah madaukakin suke ba su iya ganewa wanda yake ganewa jarrabawa ce daga gurin Allah sai mumini annabi sallallahu alaihi wasallam ce ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair shi mumini akwai kaman karago yake ko ina fadi ta bayani in asabatu sarra shakara fa kana karu lahu in sabu darra sabara fa kana karu lahu to saboda haka haka Allah madaukakin sarki ya kaddara akwai wa'anda in an kawo ma musifa ba za su gane daga wurin Allah bane balle su tuba in an kawo sauki ba za su gane daga Allah bane balle ta dawo tukinan sai shukura sai zama wannan malami haka ya zama yanzu ba zai sake fahimtar gaskiya ba kuma ta riga ta dode wato kenan a gare shi Allah ce zalika masalul qawmil ladina kadzabu bi ayati bi ayatina wanda shine misalin mutanen da suka kare ta ayoyin don mutumin da ya ga gaskiya ya kibinta to sai Allah ya yimke zuciyarsa idan Allah ya yanke zuciyarsa to la ya arifu ma'rufan wala yunkiru munkaran ba zai gane gaskiya ba ba zai kuma gane wato kenan abu mai kyau da mara kyau ba zai sake tantancewa ba kawai haka zai tafi rayuwarsa da haka Allah ya ce faka su sulka sasa ka ba da kissa na alqur'ani issosi wanda za su amfanar la'allahum yatafakkaruna ko mutane sa yi tintintini kaga dai wannan bil'an bin ba'ura abin da ya faru da shi a wancan lokacin sannan ana karanta mana kisarsa a cikin alkur'ani ai dan mai aiki da abin da ya faru da shi da mila akari da shi kar haka ta faru da mu kar a samu wani situation din da za a gaya maka gaskiya ka kita da zaran ka kita ka kama hanyar bil'an bin ba'ura Allah ya sake karanta mana kisan wani mutum da ake kinsa barsisul abid shi ma shigen irin bil'an bin ba'ura shi ma irin wancan shi ma Allah madaukakin sarki ya bashi irin abin da ya ba bil'an bin ba'ura sannan ya ƙi gaskiya irin yadda bal'am ya ƙi shi ma sai matsala ta same shi irin yadda ta samu wato kinan bal'am Allah madaukakin sarki ba da misalin sa shi ma yake cewa menene ga masalar insani shaidani izgala lil insani kufur falan ma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbul alamin kaga shi ma abin da ya samu ya faru da barsisul abid exactly abin da ya faru da wato kenan wannan bil aminawa ba kuma komai ke kawo ba shine ka fahimci gaskiya ka yin aiki da ita kawai shikenan duk lokacin da mutum ya ga gaskiya to ya hakuri ya bi ta ita gaskiya tana da alkawari guda daya ko ta bautar da kai za ta yanta ka za ta yanta ka ko an kama ka an walakanta ka ko an daure ka ko ai maka mai duk abin da aka maka akan gaskiyar ka wata rana Allah zai ɗaukaka ka akan wannan gaskiyar za ta fitar da kai fili ko fiye da yadda da kake ita kuma ƙarya ka bita aka lullube aka danne aka yi haka aka yi haka aka yi haka to ita kuma daga cikin alƙawarinta shine ko ba daɗe sai ta tona ka ko ka tashi sama za ta sauko da kai ƙasa kuma in ka tashi ma faɗuwan ba za ka tsaya a iyaka wannan gurin ba za ta nutsar da kai ciki ne za ka koma minus ne za ka koma wallahi sai ka yi ƙasa don haka shi sa za ka ji hausa sa cewa yau wane ƙaryarsa ta ƙare haka ka taɓa jin a ce yau na gaskiyarsa wato kenan ta ƙare ba ta haka Allah ya ce a ba da kissa a mutane la'allahum yatafakkaruna ko za su tsaya su hankalta su yi tintintini su fahimci gaskiya sai Allah madaukakin sarki sa'a masalan liqaumil ladina kadzabu bi ayatina ko misalin mutanen da suka kare ta ayoyin mu in ana saba misalin su wannan misali ya munana ba za ta bai misalin alkhairi da su ba a ce ana saba misali yanzu zaka sa ka saba misalin ka ce kai ka da Abu Jahil ko da Abu Lahab ko da Walid dan Mugira ko da wannan Barsisul Abid din ko kuma wannan Bal'am din duk inda ake saba misalin su in dai mutane suka kare ta ayan Allah ne zaka samu mummunan misali ne an saba misali da adawa an saba misali da samudawa an saba misali da ashabar rasi kuruna baina zalika katira duka wayannan misalin su ba misali ne wanda ke mai kyau ba amma da zarar an zan ana misalin annabawa ko sahabban annabi yanzu a zo ana karanta mana kisan sahabi saka ji kowa hankalinsa yana zabura yana jin daɗi amma za zo karanta maka kisar abu jahil abubuwan da yi da abu lahab ka gani ba za ka ji daɗi ba saboda misalin su ba misali ne abin koyi ba misalin su ba misali ne wanda ke mai kyau ba Allah ya ce sa'a masanin liqaumul ladina kazzabu bi ayatina misalin mutanen da suka kare ta ayoyin wallahi ya munana wa anfusahum kanu yazlimun kuma wa anfusahum kanu yazlimun kuma kansu suka zalunta yanzu Abu Jahil me kin bin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare shi da shi Abu Lahab me kin bin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare shi da shi ya Fir'auna da ya ki bin Annabi Musa menene ya amfani da shi at long run da aka ga abin fi akiral mada bayan an gama Allah madaukakin sarki ce masallan sun shine wuta za a rika kai su ya gudu kamar yawmal kiyamata fa awradahu nar ranar lahira wuta zai kai su yanzu Abu Jahal suna rasu a cikin wannan mummunan halin su Abu Lahab su wani haka kuma a bayan su da zamanin mu na yanzu duk wanda ya ki gaskiya karshen sa ba zai daɗi ba misalin da za a buga da shi ba zai zama wato kenan misali wanda kenan alkhairi ba don haka kuma kansa ya zalunta gaskiyar kuma za ta yi prevailing ko yana nan ko baya nan تو جمالا
من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون الله مدوكاكين سركي ce man yahdillahu duk wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi fa huwa almuhtadi wannan shine shiryayye Allah ka shiryar da mu duk wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi shine shiryayye shiriya dan haka a gurin Allah madaukakin sarki take haka a cikin hadisin kudusi Allah madaukakin sarki ke cewa ya ku ƴaƴan adam kullukum dallu illa man hadaituhu dukkan ku matattu ne sai wanda na shirya da shi don haka fastahaduni ku nemi shari'a a gare ni ahadi kun zai shirya da ku sadaka yana daga cikin siffa ta mumini ya zama yana addu'a Allah ka shirye ni Allah ka shirye ni in yi sallah Allah ka shirye da mu Allah ka ganar da mu Allah ka fahimtar da mu kullum ya zama yana idinabi a gurin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ka shirya da mu Allah ka shirya da mu saboda shiryar Allah madaukakin sarki ita ce ainihin wato kidan shirya wa man yudlil wanda kuma Allah madaukakin sarki ya tabukar da shi shi kuma tabukarwa ana jingina shi da mutum saboda mutum shine yake karkata sai Allah madaukakin sarki ya bashi a karkata amma on plain ground Allah madaukakin sarki ya ba mu mutanen cikakkiyar dama ne inna hadaina hu sabila imma shakiran wa imma kafura yawa in ya ga dama yayin nan ya haddu shirin ubangiji in ya ce zai nan sai ce masa Allah ya kiyaye hanya ko kila lahu suqan sai ce masa to a kiyaye Allah kiyaye hanya to kaga hanyar ba za ta zama wato kenan mai kyau ba fi akrin madaf at long run ba za ta zama wato kenan mai kyau ba da haka Allah ce wa man yudlil duk wanda ya tabuke fa'ulaika humul khasirun wa'annan sune wanda suka yi hasara wanda su suka kuma wato rashin nazari ne yake kawo wani lokaci irin wannan rayuwar kwata kwatanta in ma da wata mai abin nan ba shi shekara 100 ba shi shekara 100 shekara 100 nan ba kai hakuri ka bi Allah madaukakin sarki ba rayuwar lahira in an shiga wuta ko aljanna an gama kiyama ita kuma batta da iyaka ana kiranta alhayat al-abadiyya rayuwa ta har abada
in mutum ya shiga aljanna idan bai san dindindin ba a ranar zai san dindindin wanda ya shiga wuta in bai san dindindin ba a ranar zai san dindindin duk azabar da ake yi har abadan abadi a cikin ta mutum yake babu lokacin da za a ce yau shike jahannama ta kare ko kuma wuta ta kare babu lokacin da za a ce yau aljanna ta kare me yasa mutum ba zai haƙuri ya bi Allah a ɗan wannan rayuwa na shekara ɗarin nan ya koma zuwa ga wannan hayatul abadiya wadda take mai kyau ba kaga rashin wato kenan tunani ne shi yasa aka ce mutum ya fifita mai karewa hiya dunya aqallu min al-qalili wa ashiquha azallu min zalili ita in akwai abu da yake dan kadan to duniya ta fi shi kadan din aqallu min al-qalili in dai akwai abu da ake kiransa qalil dan kadan ko to duniya bata kai shi ba wa ashiquha azallu min zalili mai begen duniya in akwai abin da ke zalil kaskancacce to shi a zallumin ya fi wannan kaskancaccen kaskanci saboda me to sun mu bi tsihiha qauman wa tumi fa hum mutahayyaruna bila dalili ta makantar da mutane duniya ta sa wa insu mutane sun makance gashi da idansu duniya ta sa wa insu mutane sun zama kurame ba za su ga gaskiya ba ba za su kuma jita ba sadaka suna nan sadaka tabbuga bugan su bila dalili me yasa suke wani baganniya ba wani dalili to kaga mai hankali al'aqil mai hankali shine man dana nafsa huwa amila lima ba'dal maut wanda zai wa kansa abin nan to daga wa'anda su ba su gane din ba suka bi duniya Allah ce fa ulaka humul khasirun sune wanda za su yi hasara hasara ba ta mota ba hasara ba ta naira dubu ko miliyan ɗaya ba a'a hasarar rayuwa ta har abada duk lokacin da aka ce an gama hisabi an ce makomar mutum wuta ne kan ai zama magana ta mutu magana ta mutu Allah ka kiyashe mu to mu jama'a ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الله ودعوك تركيت ولا غدا حقيقة تبس تبس زرعنا لجهنم كثير من الجن والإنس من shuka saboda wutar jahannama ta ruru mutane da yawa aljanu da yawa ai khalaqana zara'ana bima na khalaqana mun halarci waɗansu mutane da yawa su dan jahannama kai su ko mutanen kafirun masu yawa haka ma aljanu da haka aljanu da yawa za su shiga wuta mutane su ma da yawa za su shiga wuta to da Allah madaukaki sarki inna Allah khalaqal jannata wa khalaqa laha ahlan wa khalaqa nara wa khalaqa laha ahlan Allah ya halje aljanna ya halatta mata mutananta ya halicci wuta ya halatta mata mutananta ya halatta mata mutananta wasu kace tun rage ne ran zane da Allah madaukakin sarki ya halitta annabi Adam da ya tashi dai bayan bayan sai ya ce wayannan yan aljanna ne ga su wayannan yan wuta ne ga su aka zuba masa su a gaban sa sun suka ce a to in haka ne tun ran farko abin nan yan aljanna an ware su yan wuta an ware su falimada al'amal don me za mu tsaya muna ɓata lokaci muna aiki don me sai mun yi sallah don me sai mun yi azumi don me sai eh to haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi masa wannan tambaya sai ya ce musu ai Allah madaukakin sarki ya da ya halicci aljanna sai ya halicci ayyukan aljannan da ya halicci yan aljanna sai ya dora su akan aikin aljanna da ya halicci wuta sai ya halicci aikin wutan da ya halicci yan wuta sai ya dora su akan aikin wuta don haka idan kaga kana aikin yan wuta to ka jiwa kanka tsoron cewa wala'ala kana cikin wannan din haka kuma in kaga kana aikin yan aljanna sai ka gode wa Allah ka dage la Allah kana cikin har ka kai karshe sai har ka kai karshe saboda haka idan kaga mutu ahlul ma'ruf fi dunya ko ma'alul ma'ruf fil akhirah wanda ka ganshi a cikin haƙƙin aikin hanyar alkhairi haƙƙin addini harkar wato abinan to ranar lahirar masu za su tabi wanda ka gansu a cikin hanyar shedanci kullum anan kullum anan ranar lahirar masu za su tafi ai ba zai yiwu bane afa naja alal muslimi na kal mujrimi ai ba zai yiwu ba malakun kaifa ta hukuma saboda haka Allah madaukakin sarki ya riga ya halicci wuta kuma da yawa mutane za su shige ta kuma wannan abu tabbas ba fashi kuma da inda zaka gane hukuncin ka kai personally kai daga ran da aka ce an zare ranka to ran na makayo kanka hukunci kayo kanka hukunci za a ce maka ira kitabaka ka fabi na suka yawma alayka hasiba ka karanta littafin ka ranar lahira kai za a baka littafin ka karanta kai za ka yi wa kanka hukunci nan za ka tafi a sahabu lemini ko kuma ɗaya gefen za ka tafi a sahabu shimali Allah ya kiyashe mu to mutanen da Allah ya halicce su don wuta za su shiga wuta ya ba da siffarsu saboda kai ka gane wai kar ka shiga cikinsu na farko ya ce lahun kulubun la yahu na biha suna da zuciya Allah ya halitta kamar yadda Allah ya kowa zuciya su ma musu zuciya amma zuciyarsu ba ta fahimta ba su tsaya su fahimci gaskiyar lamari ba su tsaya su fahimci alhaƙiƙa ba za su gane ba kawai barambaran na duniya kawai buga buga can buga can buga can shikenan har sai wop shikenan wani ya mutu an gama da shi kuma a cigaba da activities na duniya babu abin da zai tsaya shi dai an kunshe shi a cikin kabari sannan ko zai tafi kan nasa wato kenan hukuncin shi yasa kullum mai hankali kansa yake duba yake hukuntawa me ya kamata bai damu da jama'a ba in duk duniya nan za su ki Allah madaukakin sarki to kai ka bi Allah shikenan in duk duniya nan sun ki Allah madaukakin sarki kai ka bi Allah madaukakin sarki domin kai kaɗai ka zo duniya haka za a zare ka sulak kai ka gabari haka za a tashe ka ko haka za a kai ka wuta ko aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Zar innaka ta'ishu wahadak wa tamutu wahadak wa tub'asu wahadak wa tadkhulul jannata wahadak haka fa Abu Zar gifari zaka rayu kai kai daya zaka mutu kai kai daya a sa kabari kai kai kai daya a tashe ka ran tashi ganin kai kai daya ka shiga aljanna kai kai daya wannan ya faɗa abu azar kuwa ma haka ne kowa ma haka ne ko yadda muka zo duniya na haka ba a shawarce ba sai ka ji eh gidan an aihu eh can gidan an aihu can gidan an aihu haka muke zuwa ko haka kuma za mu ta eh wannan ya mutu wannan ya mutu wannan ya mutu hakan nan to saboda haka duk lokacin da za ka yi aiki ka tsaya kai nazari kai kanka Allah ya ce lahum qulubun la yafqahuna biha walau ma ayyunan la yabsiruna biha suna da idon da ba sa iya ganin gaskiya da ita suna da ido idon su kullun hadama duniya yake yi kullun duniya kullun duniya babu Allah a cikin lamarin su la yabsiruna biha walahum azaru la yasma'una biha suna da kunne ba za su saurara ba ba sa ji da kunnen su ai duk wannan ana nufin gaskiya ne zuciyarsu ba za ta fahimci gaskiya ba idan su ba zai ganta ba kunnen su ba zai ji ta ba yanzu qur'ani muke karantawa ka auna mutanen garin nan da duk inda ake karanta alqur'ani ka auna su nawa ne yanzu nan halin da muke ciki da inda ake karatu suke zuwa su zauna a wannan gurin don su ji kunnan su bai damu da wannan ba kunnan su bai damu da wannan ba da nawa ne suke tsaya su ga gaskiya don su bita yawan mutane ba su damu da wannan ba nawa ne zuciyarsu take tsaya ta yi nazari akan gaskiyar lamari da yawa su ba su damu da wannan ba da haka Allah ce wala ka kala nahi wanda in ka duba su a hankali sai kaman dabbobi suke kaman dabbobi su dabba ita ce bata da fahimta ko dabba ita ce bata da halal bata da haram su ma haske haka suke a rayuwa ba su da halal ba su da haram haka za a ta buga a ta buga a buga ta wuf sai a ce ai rai yayi ai buga a buga a buga wuf sai a ce wannan ma rai ya tafi wannan ma ya tafi nawa da mutanen kirki da wanda ba mutanen kirki ba ba wanda ya rage in ta zo ba sai tsayawa ko da ƙunshi ko da yunwa saboda haka babu wani abin nan Allah madaukakin sarki ce bal kai bar wannan magana ka ji wata sabuwa ma tukunna hum adal sun ma fi dabbobi bata sun ma fi dabbobi bata dabbobi sun fi su hankali domin dabba in ta san zaka lahanta ta za ta ba za ta tsaya a gurin ba za ta gudu amma su suna daukan abin da zai halaka su su ci a cikin su suna ɗaukar abin da zai suna kama hanya su aikata abin da sun tabbatar halaka ne wato kenan a gare su ta haka Allah ce ulaka humul ghafilun wannan sune asalin rabbana ne sun rabkana ga barin wato kenan gaskiya da barin fahimtanta to ana ce mana lokaci yayi za mu dakata anan da tafi bi hadal qadar wa tawakkal ala Allah abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ka ganar da mu wannan gare din ka ba mu iko aikata ka ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah ka ganar da mu kuskura ka babu ikon gyara ka kuma gafarta mana wannan karatu da muke Allah madaukakin sarki ka shirye da mu da shirye da ke cikin sa ka babu ikon aikatawa